أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هومات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko a yi haƙuri da muryarta ba ta da ba daidai take ba sai abin da ya sauwaka za a yi na biyu kuma wannan shine dawowanmu bayan bayan hutun sallah da aka tafi muna ma juna barka da sallah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu ya yafe mana kurakuranmu ya ji kanmu ya gafarta mana yau muna ranar sha ashirin ko ko sha tara ne sha tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau 28 ga watan 11 watan 8 ko miladiya 2018 Allah haɗa mu a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wallafar الشيخ سعد يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى زام تاشي صحابي نسب إن أتشل تاكم واتو سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه ما لا يمس تاكيد النقي الشهيد سعد بن الربيع رضي الله عنه ما لا يمس تاكيد النقيب وكيلي الشهيد كمون دي شهادة kamar yadda za mu gani shi wannan sahabi sa'ad ibn rabi radiyallahu anhu yana cin annuqaba wato zababbun mutane da aka suka wakilci ansaru a lokacin da suke gayyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina sannan kuma kamar yadda za mu gani yana cin shuhada ya yi shahada a uhud na ɗaya daga cikin kafla uhud wanda aka kashe su a uhudu so da ka shahadarsa ta tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama kuma ya tabbatar da ita shi ma ya ce man huwa waye shi huwa sa'ad ibn rabi ibn amr ibn abi zuhair al-ansari al-khazraji al-badri النقيب الشهيد sunansa sa'ad sunan babansa rabi'u sunan kakansa amru shi kuma amru din ibnu abi zuhairi balansari balansari a cikin lansarawa a cikin khazrajiyawa kamar yadda an sha faɗa mana manya-manyan kabilun al'ansar guda biyu ne akwai al-khazraj akwai al-aus to shi ba khazraji ne al-badari naqibu sannan al-badari ya halarci badar da shi aka yakin badar annaqib sannan yana cikin wakilai na al'ansar a lokacin da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a al'aqaba jamratul aqaba da suka zo jifa a aikin hajji suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a inda suka yi ma annabi sallallahu mubaya a cewa sun musulunta kuma suna gayyatar annabi sallallahu ya bar garin makka ya dawo garin madina ash-shahid sannan kuma shahidi ne shi yayi shahada kana ahadan nuqaba'i lailatul aqabati yana ɗaya daga cikin wakilai sune an-nuqaba mufradin sa shine naqib can kamar yadda aka ambata jam'in kuma shine an-nuqaba lailatul aqabati a daren da aka yi shaffa ga annabi sallama a jifa a wajen jifan sheda an sha faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi sallama a shekara ta goma sha shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko shi ko sha biyu ya zo ya haɗu da ya zo ya haɗu da larabawan madina a inda su sun ji labarinsa shi ke na annabi suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen jifan shaidan shi sa ake ce mata bi'atul aqaba to bi'atul aqaba biyu ne akwai bi'atul aqabati al-ula akwai bi'atul aqabati al-akhira ko al-thaniya mutum ba su wuce sha biyu ba su ne suka zo cikin sirri a shekara ta sha biyu suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun musulunta kuma suna jin labarin abin da ake masa na cutar da shi a makka sau da kasu sun tanadan masa kuma ya bar garin makka ya dawo garin madina annabi sama ya ce a'a allah bai masa wahayi ba ya hijira amma ya yi farin ciki ya karɓi cakwasu wato mubaya a su sannan kuma ya ji daɗi a jin daɗinsa ma sai ya zaɓo su daga cin sahabbansa shi ya tura su su je su fara karantar da su a cikinsu akwai shaidina musu abubuwan umayr radiyallahu anhu akwai abu salama annabi sama ya tura shi ya ce su gabace shi suka tafi suka je suna karantar da mutanen madina cikin ikon allah baɗi shekara ta sha uku sai ga shi sun dawo waɗannan sha biyun sun kai su saba'in to sai suka zo sai suka haɗu suka ce to ga yawansu su fa yanzu fa annabi sama kawai ya bar garin makka ya dawo garin madina har yanzu dai manzo su ne sake cewa Allah bai masa izinin ya hijira ba saboda ka su koma an Allah masa izini ya hijira zai hijira to shine wannan ake mana magana wasu shi da yau uhudin sannan kuma ya yi shahada a ranar uhud yana ɗaya daga cikin mutane saba'in dai da aka kashe su a yakin uhud radiyallahu ta'ala an fada'iluhu wasu daga cikin fallolinsa عن أم سعد بن سعد بن الربيع أنها دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه دق أم سعد بنت سعد بن الربيع واتو سكينة أنا متى الكنية دا أم سعد يرشي سعد بن الربيع رضي الله عنه أنها دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكشي تاش جوجا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فألقى لها ثوبا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شيا جيفا متى يا أجي متى وني تفاسي حتى جلست سيتزونا أكون فألقى لها ثوبا sai sagiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya aje mata wani tufafi hatta jalasat shi ta zauna a wannan tufa akan wannan tufa فدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشج وجنسا فقال يا خليفة رسول الله من هذه يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم واتيتي ونا sunan da dama ake ce masai na abubakar kenan lakabinsa kenan fara kiran amirul mu'minin sayyidina umar ne lokacin da sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zama khalifa shi ya zama za a samu kasratul ibafat khalifatu khalifati rasulillah khalifatu khalifati rasulillah to idan kuma sayyidina umar ya rasu wani ya zama shi ya ce khalifatu khalifati khalifati rasulillah in ya zama wani kuma ya sake hawa sai ya zama khalifatu khalifati khalifati khalifati rasulillah kaga larabci ba wannan baya san wannan sai na umar shine ba da ya tara sahabbai ya ce to shi yana ganin a rika cewa amirul mu'mini to daga nan ne amma a wancan lokacin khalifatu rasulillah ake ce masa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu mun gane قال سيتي هذه بنت من هو خير مني ومنك يتي wannan diyar wadda ta babanta ya fi ni ya fi ka diyar mutumin da ya fi ni ne kuma ya fi ka illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda kawai bai kuma shine bai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba rajulun qubiba ala ahdi rasulillahi mutum ne wanda aka karbi ransa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tabawwa a maka'adahu min aljanna ya riga ji ya kama wajen zaman shi aljanna wa baqitu ana wa anta ni kuma ga ni da kai muna nan wannan hadisin akwai rauni a tare da shi manyan ma- malamai da yawa su akwai malaman da suka waito shi al-imam eh, ibn sa'ad ya ambace shi a cikin tabaqatul kubra haka ibn hajar ya ambace shi a cikin littafin sa eh, al-isaba fi tamyiz as-sahaba sannan asali al-imam at-tabarani shi ya waito shi a cikin al-mu'jam al-kabir amma isnadin sa mai rauni ne so da ka isnadin sa bai inganta ba falallarsa ɗaya ta isa ita ce a ambace shi yana cikin shuhada'u Uhud sannan kuma yana cikin waɗanda suka halarci bada sannan bayan haka eh, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ha- yana cikin nuka ba waɗancan faza'il ɗin dai da suka tabbata sun fi fiye da sai an ambaci wannan maganar wadda isnadin ta bayi da ƙarfi isnadin ta mai rauni ne shi yasa za ku ga shi kan shi malam ne wannan sai da ya kawo cewa wa fihi isma'il ibn qais ibn sa'ad ibn zaid huwa da'ifun haka al-haythami ya fadi a cikin majma'u zawaid so da kuma haka ne so da ka isnadin sa yana da rauni mawqifun karimun wata matsaya wacce take mai daraja da shi sa'adu radiyallahu ta'ala anhu ya sama قال الله تعالى ألا ياتي والذين تبوأوا الدار والإيمان sannan kaga waɗanda tabawa uddara waɗanda suka kama gida wal imani kuma suka zama sun kama imani sun rike shi min qablihim kafin waɗancan yuhibbuna man hajara ilayhim suna ƙauna suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan sannan ba sa samun wata bukata a cikin kirazansu wato zukatansu min ma'utu daga cikin abin da aka ba su wa yu'siruna ala anfusihim kuma kullum suna fifita wasu su su samu akan kawunan su walau kana bihim khasasatun ko da sun kasance suna da bukata wacce take matsananciya an sha faɗa mana cewa mu'amalarka da ɗan uwanka musulmi mataki uku ne. mu'amala wacce take a bar yabo ko dai al'isa ko al'ukuwa al'ukuwatu al'musawa kenan ko at-tasriya ko kuma al-fadlu ko bil fadli kenan ko dai bil isar an tu'amilahu bi al isar al isar shine an tufaddilahu ala nafsik ka fa- ka fifita ya samu akan kanka shi ne ake ce masa al'isa a inda ya zama mutum shi kuma yana fifita kansa akan wani shi ne ake ce masa al'asara an sha mana wannan batun balarabe idan ya ce al'asara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'ansa ya ce satajiduna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni fil hawmi ce bayana za ku zo za ku ga ana nuna muku fifiku wasu sa su rika nuna sun fi son kansu fiye da ku to ku jure ku yi ta maza hatta talqauni fil haudi har sai kun haɗu da ni a tafkina na alkausaru a ranar lahira to isar shine an tufaddila ghayraka ala zatik ka fifita wanin ka ya samu kafin kai ka samu to wannan sifa al ansaru kenan sannan kuma sai al ukhuwatu bit taswiya ko bil musawa shine إنما المؤمنون إخوة ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه abin da kake so ma kanka ka so ma dan uwanka kaga bi tashbiya ce ko bil musawa eh sannan shi na uku shine bil fadl sai ka ci kai kuma ka bashi to wannan darajar ta farko makami na farko shine al isa shine fi kowanne ba mu'amala da zaka ma dan uwanka da ta wuce ta al'isa in ba samu al'isa ba to ana samu ana bukata al-mushawa in ba samu al-mushawa ba to nan ne ake samun al-fadl eh an tu'amilahu bil fadl bima fadula abin da ya rabu naka sai ka bashi to su su lansaru sun samu wannan matsayin na al-isa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasha khasasha bukata wacce take matuka wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga ru'uwa kansa ashuhu ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi a cikin zammul wal jah ya ce abin da ake ce ma ashuhu shine shiddatul hirsi alal mal mutum ya zama yana da tsananin son dukiya shi ne ake ce masa ashuhu ka ya fi albukulu lalacewa to duk wanda ya samu wannan fa ulaika humul muflihun to su ne waɗanda suka samu babban rabo yan aljanna kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mutum daga sharrin ruwa kansa ya zama bayi da tsananin son dukiya to wanda Allah ya zaɓi mutum yana cin zaɓaɓɓun bayan sa nazar tazi al-ayatul karimatu fil ansari wannan ayat ta sauka ne ga lansarawa قال الإمام القرطبي الإمام القرطبي يتي ولا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار babu shakka babu saɓani a tsakanin malamai akan cewa lallai waɗanda suka kama gida humul ansaru su ne ailan sarawa su suke da gidaje allazina sautanu almadinata qabla almuhajirin ilaiha wanda su ne suka zauna a madina kafin wanda suka hijira zuwa madina su je zuwa gare ta ko ka gani so da ka su ne allazi ta bawa udda so da ka to yana cikin su shi sayyiduna sa'ad ibn rabi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare yadda a gare shi za mu tsaya anan insha Allah